أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks islam kitabu sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasin namu mai taken haɗa nasoshi ko yanda ake haɗa nasoshi ko yanda ake haɗa ma'anar nasoshi wanda ake ganin a zahirinsu kamar sun ci karo da juna tare da ƙara salati da tsira da jinjinawa da yabo ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to madalla wannan shine darasinmu na wato 127 a cikin wannan wato darasi da muke na haɗa nasoshi muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'i hamid al-tirab an ayatul kitab na sheikh al-allamatu al-qur'ani muhammad al-amin al-shanqiti littafi na biyu kuma littafin as'ilatu al-qur'ani al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abd al-qadir ar-razi muna cikin suratul ra'd a darasin mu da ya gabata mun dauki aya ne cikin littafin daf'i hamid al-tirab an ayatul kitab domin shi ne kawo aya da take akan jerin ayoyi sannan kuma yanzu za mu tashi ne wato a cikin littafin wato as'ilatul qur'anil majid a cikin suratul ra'd a ƙarƙashin mas'ala ta 499 to kafin mu shiga a cikin wannan sura suratul ra'd sura ce wadda mai tahqiqin wani littafi wanda ake kira Sheikh Mustafa Al-Adawi na kasar Misra ya zo duk ƙarshen duk sura in za ta fara zai ɗebo daga cikin littafin at-tahrir wa tanwir da ibn ashur irin bayanin da yake yi farkon sura dan ɗebo daga ciki dan saboda ƙarin fa'ida to dan haka zamu dan tabo kaɗan daga cikin wannan malam yace qala ibn ashur ibn ashur yace karkashin ƙasar littafin wannan bayani yake kaza sumiyat kama haka ne aka sanya ma wannan sura min ahli salaf tun daga zamanin salaf an gane ko magabata kenan wa dalika yadullu ala annaha malam yace wannan yana nuna cewa wannan sura annaha musammatun bidhalika ana kiranta da wannan suna min ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam id lam yakhtalifu fi ismiha busu yi sabani ba a cikin sunanta wa inna ma summiyat abin da yasa aka sanya mata suna bi idafatiha ila ra'ad an ka danganta ta zuwa ga surar da ake ambaton ra'ad li wurudi dhikri ra'di fiha saboda an ambaci kalma ta ar-ra'ad a cikin ta an gane ko بقوله تعالى وجن فضل الله سبحانه وتعالى ويسبح الرعد بحمده رعد wato istimala ba shi cewa aradu an gane ko tana yin tasbihi bihamdihi da gode ma Allah to da haka wannan cewa tana gode ma Allah sai a ce wai tana biyayya ne wannan aqida ce ta ƴan mu'tazila da kuma ƴan al-aqlani da ƴan sauransu amma ar-ra'adu halitta ce kuma Allah ya ce tana tasbihi kamar da ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu don haka dai tana yin tasbihi ga Allah Allah shi sai take tasbihi sai wanda kuma Allah so ya sanar da shi kuma yadda ya sa annabi Dawud in yana tasbihi sauran halittu su bi bayan sa ya jibalu awubi ma'ahu wat-tayr an gane ko inda annabi Dawud yana zikirin Allah duwatsu suna karba mishi da kuma at-tayr da kuma wato tsuntsaye to don haka wanda Allah so ya ji yana ji almuhimmu dai na an ambace yusabbihu ar-ra'du bihamdihi aradu wannan ko tarnatsa tana karbawa bi hamdihi da gode ma Allah tana yin tasbihi wal mala'ikatu da mala'iku kuma min khifatihi kuma wato saboda tsoron Allah wa yursilu sawa'iqa Allah yana turo as-sawa'iq ana yace wa tsawa jam'in na sa'iqa to da haka an kasai mata suna suratul ra'd wanda shine galibin surorin alqur'ani zaka ga an sanya musu suna da sunan wata kalima wadda ta zo a cikin wannan sura misali suratul falaq qul a'udhu bi rabbil falaq suratul nas qul a'udhu bi rabbin nas suratul nasr idza jaa nasrullahi wal fath an gane ko illa surori guda uku da ake kebancewa waɗanda ana ganin su ba ambaci wannan ba ba ambaci kalmar da ta zo a ciki ba kamar suratul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin har karshen ta babu kalmar fatiha sai suratul anbiya babu kalmar ta anbiya a cikin ta sai suratu al-ikhlas qul huwallahu babu wannan kalma shi kuma wannan ya kamata a fahimci cewa ma'anar ma'anar abin a cikin surat misali suratul fatiha saboda fatihatul kitab da ita ake bude littafi littafi fataha ko mu ce alqur'ani fataha shine ya bude an gane ko to sannan kuma suratul anbiya sura mai bayanin annabawa ko da ba ambaci annabawa an kawo maganganun annabawa a cikin ta wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun sannan an kace wal qad atina ibrahima rushdahu a cikin suran nake zance ba wai na rufin ayoyin sun zo jere ba wal qad atina ibrahima rushdahu min qablu kunna bihi alimin sannan kuma aka ce ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة سنة أكتي ولوطا آتيناه حكما وعلما سنة أكتي ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم أنكتي وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أنكتي وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين سنة أكتي وذنون يونس كنا دميع النون ولوكتي نرفين واتو كيفي دودك سنتي أكون كيفي wanda duniya take karkashinsa shi na nun wal qalami wa yasturun wannan zance ne amma dai nun harfi ne wanda yake nuna ijazi na alqur'ani kamar yadda sauran surori suka buɗe da shi amma nun yana nufin kifi wanda ya haɗe annabi yunus wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayh fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin sannan aka ce wa zakariya idh nada rabbahu rabbi la tadhni fardan wa anta khairul warithin dukkan wannan labarin annabawa ne shi yasa aka sanya wata suna suratul anbiya ko da baba kalima ta anbiya a cikinta sai suratul ikhlas wanda ikhlasi yana nuna wato tsarkake niyya ko kuma tsarkake tauhidi ga Allah to kuma suratul ikhlas abinda take karantarwa kenan qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad to wannan shine duk surorin qur'ani da kace akwai munasaba da ta sa aka sanya ko dai akwai kalima ko ko ma'anar abinda sura take karantarwa kenan sai sura guda uku da suka zo da wani tsari wanda ya saba ma irin nahawu kamar da wasu dalibai bu sani ba wato suratul mu'minun mai jin larabci sai ya kamata a ce suratul mu'minina ayi idafa suratul munafiqun ya kamata a ce suratul munafiqin ayi idafa suratul kafirun ya kamata a ce suratul kafirin sai ayi idafa amma sai gashi suka zo ba irin yadda aka sa tsammani ba to wannan ba a cewa sahabbai ba sa jin larabci ko musan larabci ba waɗannan surorin idan mutum ya ce qara'tu shin zai ce suratul mu'minin ko ko suratul mu'minun to sai malamai suka ce a'a in ka ce suratul mu'minin kai larabci ne kai abun da larabci amma idan za ka yi irin yadda suke kawai suka ce qara'tu suratul mu'minun qara'tu suratul munafiqun qara'tu suratul kafirun sai ka ce suratul kafiruna maf'ulun bihi gaba ɗaya zaka hada mabniyun alal hikaya kamar yadda suka ce kuma me yasa waɗannan surorin suka ɗaya aka bambanta suka ce saboda duk mutanen duniya cikin waɗannan mutum uku suke ko dai mu'minun mumini ko munafiqun munafiki ko kafirun kafiri ba idan za a iya samu mutum ba cikin waɗannan ba idan musulmi ya matsu ya nuna kafircin shi amma yana musulmi to shi matsayin musulmi yake kenan dai kafiri shine wanda ya kafirce da zuciyarsa ya kafirce da bakinsa ya kafirce da aikinsa mumini shine wanda ya gaskata da zuciyarsa ya gaskata da bakinsa ya gaskata da aikinsa munafiki kuma wanda ya gaskata da zuciyarsa ya gaskata da bakinsa ya kafirce da zuciyarsa kidan ba a samun wani hali wani dan adamin da yake in ba waɗannan ba to kamar an bambanta ne saboda wannan surin suna dauke da wannan ma'ana ɗaya ne daga cikin maganganun da malamai suka yi wallahu ta'ala a'lam to dan uwa musulmi wannan shi ne bayani kan farkon sura yanzu za mu shiga cikin karatu gadan gadan malam yace a cikin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi rahmatullahi alaihim wa rahimallahu jami'al muslimin a ƙarƙashin mas'ala ta 499 fa in qila idan aka ce kai fa qala ta'ala ya akai Allah ce wa man huwa mustakhfin bil layl wa saribun bin nahar inda Allah ce sawa'un minkum duk dai ne wato minkum daga cikin ku man asarra al qawla wanda ya bayyana magana wa man jahara man asarra al qawla wanda ya boye zance ko magana wa man jahara bihi da wanda ya bayyana wa man huwa mustakhfin bil layl da wanda ya boye cikin dare yana tafiya wa sarihun bin nahar da wanda yake tafiya da rana duk dai babu wanda zai boyu ga Allah malam yace suratul ra'd aya ta goma wa lam yaqul in ji malam Allah bai ce ba wa man huwa sarihun bin nahar me yasa ba a kawo man ba bayan can an ce wa man huwa mustakhfin bil layl maimakon a ce wa man huwa sarihun bin nahar sai aka ce wa sarihun bin nahar da wanda yake tafiya a cikin rana malam yace to ko in mun ce a cikin yini ko mun ce a cikin yini malam yace li yatanawala ma'ana al-istiwa al-mustakhfi was-sarib domin liyatanawala dan wannan kalma ta dace in an ce man dan ta haɗe ta samu ma'ana al-istiwa daidaita al-mustakhfi da wanda ya koyu was-sarib da wanda yake tafiya da rana wato tsaka ko mu ce cikin yini an gane ko domin as-sarab galibi asalin sarab shine wato abinda ake gani daga nesa kamar kawar wannuwa abinda malaman zo da suke kira kawar wannuwa shine ruwa abinda ake kira ruwan wawa to wannan lokaci rana ta yi tsananin zafi idan kana kallo sai ka kamar ruwa ne sai ka kamar ba ruwa bane wannan kalma tana da alaka da wannan asarib kuma an ce asirbu aka yi masinun kasra tana nufin garki ko gargi malam ya ce to wa illa faqad tanawala wahidan huwa mustakhfin wa saribun kenan in an ka ce man huwa mustakhfin bil layli an ka ce wa saribun bin nahar kaman mutum guda ne shine mai tafiya da dare shine mai tafiya da rana amma inda an ce wa man huwa mustakhfin bil layli wa man huwa saribun bin nahar sai mun mutane ne daban-daban an gane ko to shi yasa shi yasa malam yace wa illa to idan ba haka ba faqad tanawala wahidan kinan ta shafi mutum guda huwa mustakhfin shine ya boyi wa saribun kuma shine mai tafiya ai zahirin wanda ya bayyana shine sarib malam yace to wal yantanasaba lafzul jumlatil ula wa thaniya an yi wannan ne dan saboda lafazin ya shafi al'ula ta farko wasaniya jumla ta farko da ta biyu su zamanto daidai ma'ana wajen ta fuskar lafazi a kawo iri jumla iri daya fa innahu qala fil jumlati al-ula Allah ya faɗa a cikin jumla ta farko man asarra al-qawla wa man jahara bih wanda ya bayyana da wanda wanda asarra al-qawla wanda ya boye zance wa man jahara bihi da kuma wanda wato ya bayyana an gane ko to kenan ya kamata a ce inda an ce man asarra alqawla an ka ce wa man jahara bihi to shi ma jumla ta biyu ya kamata a ce sun yi munasaba an gane ko wali yatanasaba lafzul jumlati alula wa thaniya kuma dan saboda su zaman to daidai ma da yake son ya ce ma'ana a ce wa man wa man huwa mustaqbil layl kuma a ce wa man huwa saribun bin nahar to shine malam abin da yake son ya ce ko kuma da yace li yatanawala ma'ana listiwa da Allah ya ce sawa'un minkum dan ya zaman to daidai to daidai din nan ta zamanto ta shafi al-mustakhfi da as-sarib ta shafi mustakhfi da as-sarib amma wa illa faqad tanawala wahidan an gane ko in kuma an kace ba a maimaita man ba an kace wa saribun bin nahar kenan kaman mutum guda ne ba mutum biyu ba kenan sai zamanto nan matsala biyu a akwai nan kaman mutum guda ne shine an mustakhfin bil layl kuma shine sarib sannan na biyu jumla ta farko an kawo man biyu jumla ta karshe sai aka kawo man daya to kaga wannan tambaya ce wanda za a iya ta fuskar ma'ana malin ya ce kulna za mu ce ƙaunuhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala wasaribun da an ka ce wasaribun ma'atufun alaman an yi atafinta na alaman la ala mustakhfin ba an yi atafinta na ba akan mustakhfin kinan sai zaman tofa ya tanawalu ma'ana listiwa ithnaini kinan ta shafi dukkan biyu kinan asalin shi da an ka ce wasaribun bin naha ba wai an yi atafin shi na akan mustakhfin ba an yi atafinta na akan man kinan asalin shi wa man huwa saribun bin nahar sai zama to kenan duka daidai suke can an kawo man biyu na an kawo man ɗai an shafe ɗaya saboda mai hankali mai fahimta zai iya gane cewa waccan wagga man ta biyu shafe ta ne akai wannan ma'ana ta farko kenan asani na biyu annahu wa in kana ma'tufan ala mustakhfin ko da mun ce an yi adafin shi na akan mustakhfin wanda ya koyu daga istaghfari illa anna man huna fi ma'ana tathniya ita man wagga ta biyu tana nufin kamar abu biyu domin man tana idan kuma ma'anar jama'a tana idan kuma ma'anar biyu tana da kuma ma'anar mutum daya ya danganta daga irin siyakin da ta zo cikin shi an gane ko ka qaulihi kamar fadar kenan mai magana sha'ir kenan yace lakun misla man ya dhibu yastahibani an gane ko akwai wani littafin wato wannan ya zo cikin amali na ibnu wato ash-shajari yake cewa nakun za mu kasance mislu tamkar man wanda ya dhibu ya kai kura ya stahibani asalin shi ya sahabani na sai an kasawa ya stahibani sai an kasa ta'un ta'un ta koma ta'un ya stahibani suke abotakan ta juna kenan nan kamar man ya kawo ta abubuwa ne guda biyu da shi mutumin da kura sai su zamanto kamar abu biyu waɗanda suke tafiya suke abokan ta juna kenan man sai zamanto nan kamar mutum biyu take nufi da an ka ce wa man huwa mustakhfin bil layli wa saribun bin nahar kenan mutum biyu ne ake nufi ba mutum ɗaya ba kina sai zaman to malam yace faka annahu qala in kana son ka fassara wannan sai ka ce kamar dai Allah ya ce sawa'un minkum duk dai ne ithnani mutum biyu mustakhfin bil layl wanda yake ya koyo a cikin dare wa saribun bin nahar ko wanda yake tafiya a cikin dare wa saribun bin nahar da wanda yake tafiya a rana ko wanda ya koyo a cikin dare da wanda ya bayyana a cikin yini duk ɗaya ne ga Allah subhanahu wata'ala to wannan shi ne abin da ake so a ce to wannan shi ne abin da ya sa malam ya kawo wannan mas'ala mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 500 malam ya ce fa in qila idan aka ce aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah ya ce wa ma du'aul kafirin illa fi dalal addu'ar kafirai bata kasance ba illa fi dalal sai cikin wato bata an gane ko suratul ra'd aya ta 14 ai fi diya'in addu'ar su zaka zanto ta tozarta wa butlanin ta lalace ba ta da wani amfani malam yace to wal kuffaru yad'una Allah ta'ala kafirai suna roƙon Allah subhanahu wata'ala fi waqti shada'idi a cikin lokacin tsanani wal ahwali da lokacin tsoro ahwal da ha babba ne ba ha karami ba ahwal jam'in na alhaulu shine lokacin tsoro an gane ko fi waqti shada'idi wal ahwali wa musharafatihim al gharq da lokacin da suka yi kusa su nutse a cikin teku shine musharafa kusanta al gharq su nutse fil bahri a cikin teku fa yastajibu lahu sai Allah ya karba musu to kiran kaga an ce Allah ya karba musu fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najahum ila al-barri idza hum yushrikun to kuma an ce wa ma du'u lil kafirin illa fi dalal gashi ko Allah ya karba musu ya tsiratar da su lokacin da suka yi kusan su nutse qulna za mu ce al-muradu abinda ake nufi wa ma ibadatul kafirin al-asnama ibadar da kafirai suke yi ma gumaka ba ta kasance ba illa fi dalalin sai cikin wato bata da tozarta wa ya'diduhu abinda yake karfafa wannan ra'ayi qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wata'ala walladhina yad'una min dunihi waɗanda suke kira wani wanda ba Allah ba ai ya abuduna suke bauta wani wanda ba Allah ba domin kira na ibada ibada ne kira wanda ba na ibada ba kuma kamar ka kira wani mutum ba ibada kake yi ba shi yasa idan ka kira mutum da sunan ya baka abinda Allah yake baka sai a ce ka bauta mishi shi yasa malaman tauhidi suke fassara addu'a al-ibada kamar da cikin hadisi addu'a huwa al-ibada kira shine ibada ma'ana wani nau'i ne na ibada ba wai shi kadai ne ibada ba dan kawai ne dauki hadisin kamar kuskure ne a cikin sa wato wani nau'i ne na ibada mai karfi kenan to dan haka dai a takaice dai nan kafin rainan da aka rufi wa ma du'aul kafirin nan ba ana rufin kiran da suke yi ma Allah ba na ana rufin kiran da suke yi ma wato abin da suke bauta ma dan ya ce walladina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi shay'in illa ka basiti kaffaihi ila al-ma'i liyablugha fa wa ma huwa bibalighi wanda suke kiran wani wanda ba Allah ba wato misalin irin bautar da suke yi kamar mutum da ke jin kishirwa ne sai ya bude hannayensa yana son kuma ruwan su zo su shiga cikin baki to kaga wannan ai hayaniya ce an gane ko ko ya mika hannunsa yana ce ma ruwa ya zo ya shiga to kaga wannan ai hayaniya ce to ka ba haka ne kiran da suke duk allolin suke kiran su taimaka musu ba za su taimaka musu da komai ba to nan sai mun yi hattara da an ga cewa ba du'a'ul kafirin du'a yana matsayin da'a yad'u du'a'an da'watan wa du'a'an kira to an ka ce kira shin nan da an ka ce du'a'ul kafirina an gane ko kiran kafirai shin an yi idafatul masdar ila fa'il ne ko ila maf'ul ya kamata mu fahimci wannan to ne an ka ce idafatul masdar an gane ko ila wato al fa'il kenan kafirai su ne suke aikatawa domin shi al masdaru ya amalu amalu fi'ilihi kenan shi masdar yana wakiltar fi'ilinsa ne da an ka ce du'a'ul kafirina shin su kafiran su suke kira ko su ake kira in ya zamanto yad'ul kafiru kaga nan kafiri yana kira amma an ka ce yad'u al kafira ana kiran kafiri kina adda'iyatu misali yad'ul kafira sai zamanto shi kafiri shine maf'ul bihi yad'ul kafiru masalan al aslam ko Allah kafiri yana kiran Allah to du'a'u sai zamanto shi fi'ili ne kuma du'a'u da ya zamanto du'a'u masdar ne shi fi'ili ana gane fa'il ana gane maf'ul to amma kuma masdar ba a ganewa to yanzu ya zamu yi sai wasu ka ce to du'a'ul kafirina nan kiran da kafirai suke yi ma'alloli kiran kaga kafirai su ne fa'ili al'asnam su ne maf'ulun bihi an yi ta'wilin wannan jumla illa fi dalal ko kuma a ce du'a'ul kafirina a'a kiran da kafirai suke yi Allah bai da amfani illa fi diya a ranar tashin alkiyama an gane ko kiran kiran da suke yi kafirai bai da wani amfani domin Allah ya faɗi wannan a cikin suratul ghafir wa qala alladhina fi an-nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman min al-'adhab qalu aw lam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinati qalu fad'u wa ma du'a al-kafirin illa fi dhalal sai zaman tunan kiyama ake nufi ko kuma a'a kenan in muka dauki wata wato fassara shine wa ma du'a al-kafirin illa fi dhalal wato mai kiran kafirai ba komai yake ba illa yana bata lokacinsa kenan sai zaman to kenan wa'azin da ake ma kafirai mai da'awa kiran da yake ma kafirai ba komai yake kira ba illa yana bata lokacinsa ma'ana abu ne wanda bai da amfani domin kiran su ba za su karɓa mu kiransa ba shi ne abin da ake nufi ba wai ana nufin bata lokaci bai da yadda malam Bahaushe ke cewa bata lokaci ma'ana kenan babu amfani a yi wa'azi domin ta fuskar wa'azi ne waɗansu kafirai za su musulunta su yi imani to wannan shi ne abin da ya kamata ɗalibin ilimi kullum in ya ga an yi idafa ya yi hattara shin idafatul masdar ila al-fa'il ne ko ila al-maf'ul qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum kace ubangiji na bai damu da ku ba laula du'a'ukum wasu kace to laula du'a'ukum in ba nan da shi Allah yake kiran ku ba ma'ana turo muku manzanni da bai damu da ku ba amma ya nuna ya damu da ku yana sun shi da ce turo manzanni shine kiran Allah ba ana nufin Allah ya kira mutum kai tsaye ba wani lokaci a'a annabawa ne ke iya turo wahayi ko magana da su irin su annabi Musa ko manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da ya mi'raj an gane ko ko kuma wa ma du'a lahu abin nan lahu da'watul haqq kiran da kul ma ya'budu bikum rabbi laula du'a'ukum in ba dan da ku kuke kiran Allah ba da Allah bai damu da ku dan Allah mawadaci na kaga sai zamanto idafatul masdar ne ila fa'ilihi kaga wannan yana da fadin ma'ana cikin alqur'ani yana da yawa dalibin ilimi zai iya dubin ma'ana kuma wani lokacin duk su karo da juna ba da Allah bai damu da mu ba da bai turo manzanni ba sannan kuma in ba da muke roƙon Allah ba sai Allah ya kyare mu ba ruwan Allah da mu duka waɗannan ma'anonin ba su karo da juna ba wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba yan uwa musulmi sai mas'ala ta 501 malam yace fa in kila idan aka ce kaifa tabaqa qawluhum ya aka yi magana su ta zo daidai da anka ce tabaqa an gane ko da an ce kuma maganar su wadda ta zo cikin alkur'ani wadda Allah ba da bayani ana danganta ma'anar ta zuwa gare su ana danganta ma'anar kuma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala don cikin alkur'ani ta zo da sun kace laula unzila alaihi ayatun min rabbih dan Allah ya ce a farkon ayar duk da yake buska wata ba a cikin littafi wa yaqulu alladhina kafaru laula unzila alaihi ayatun min rabbih kafirai suna cewa me yasa ba a sauka mishi da aya daga ubangijin shi ba suratul ra'd aya ta 27 duk da yake wannan ayar ta zo a wurare daban-daban wurare guda biyu a cikin suratul ra'd wa yaqulu alladhina kafaru laula unzila alayhi ayatun min rabbih inma anta munzirun wa likulli qaumin had aya ta bakwai sannan wa yaqulu alladhina kafaru laula unzila alayhi ayatun min rabbih qul inna allaha yudhillu man yasha'u wa yahdi ilayhi man anab wato aya ta 27 dalibin ilimi mai hadda alqur'ani sai ai hattara to da malam yace fa in qila kaifa tabaka qawluhum ya akai magana su ta dace da sun kace laula unzila alayhi ayatun min rabbih me yasa ba a saukar mishi da aya ba daga ubangijin shi kafirai suna cewa wai ba a saukar da aya ba ba wai dan ba a saukar da ayar ba wato akwai ayoyi da aka bashi amma ba su da niyyar imani wanda bai da niyyar bin gaskiya zai nemo wasu dalilai ne ya kauce mata an gane ko to wannan da suka ce suka faɗi wannan ai an saukar da alkur'ani an bayyana da mu'jizi ba su da niyyar imani sannan kuma ko da an saukar da ayoyin ba wai ayoyin suke so ba ayoyin da za su halatta musu abin da ransu yake so domin su ba sun ɗauki kansu bayan Allah bane su suna ganin Allah ne kamata ya bi su ba su ne kamata su bi Allah ba shi yasa ko da an saukar da waɗansu ayoyi waɗanda ba wannan ba idan da za su bata musu da rai za su faɗi abin da ba shi suke so ba sai su ce a saukar da waɗansu ayoyin kaji duk wato tawilin da suke yi qauluhu kenan yare dace da qauluhu da fadar Allah subhanahu wataala kenan kai fada baka qauluhum laula unzila alaihi ayatun min rabbi qauluhu ya yadda ce da fadar Allah subhanahu wataala qul inna Allah yudhillu man yasha kace Allah yana shirye da wanda ya so wa yahdi ilaihi man anab Allah yudhillu man yasha Allah yana batar da wanda ya so kenan yudhillu man yasha'u idlalahu wa yahdi ilaihi man anab kenan wa yahdi ilaihi man anab yana shiryar da wanda ya dawo zuwa gare shi an gane ko to shi ne abinda ake son a ce to kiran kamar amsa tana son abinda malam yake son ya ce a cikin wannan wurin ya kamata da tambaya da amsa su zamanto daidai misali idan ka ci mutum wani idan zaka sai ce ni tuwo nake ci to kaga ai wannan ba babu babu mutabaka domin wane ina zaka zan je wuri kaza amma in kace wane ina zaka kace cin tuwo nake yi ko ko ina cin tuwo kaga babu amsar da tambayar ba su zo daidai ba to su kafirai sun ce me yasa ba a saukar mishi da aya ba maimakon a ce ga dalilin yasa ba a saukar da aya sai kace a Allah yana batar da wanda so yana shirin da wanda so to kaga a ilimi na tsari ilimi na balaga sai kace to kamar ma babu wato daidaito tsakanin tambaya da amsa kuma shi Qur'ani shine mafi afsahul kalam to kaga irin waɗannan ne kafirai suke nema su kawo irin wannan shubha su ce qur'ani a hargitse yake ba daidai yake ba an yi kaza an yi kaza qulna ma yace to zamu bada amsa amsa ita ce huwa kalamun majra majra ta'ajjub magana ce wanda aka yi ta ta gudana akan wato salo na at-ta'ajjub ban mamaki min qawlihim daga maganarsu li'anna al-ayati al-bahirata al-mutakathira wato domin ayoyi al-bahirata an gane ko waɗanda suke masu to ban mamaki asirin al-bahir shi ne abin da yake din motar da hankali amma za mu ce masu ban mamaki al-mutakafirata waɗanda suke masu yawa allati utiyaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam allati utiyaha rasulullahi alaihi salatu wassalam waɗanda an kaba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lam yu'taha nabiyyun qablahu ba a ba wani annabi ba waɗannan ayoyin wa kafa bil qur'ani wahdahu aya alqur'ani shi kadai ya isa zaman to aya wara a kulli ayatin bayan kowace aya in dai aka bada ma alqur'ani ai ba sai an bada wata ayar ba ballewa kuma an bashi waɗansu ayoyin na tsagewar wata iqtamati sa'atu wa shaqqa al-qamar da sauransu bayan yace to fa idza jahadu an gane ko ayatihi idan suka yi musu ayoyin alqur'ani ko suka bijire musu ko suka kafirce musu walam ya taddu biha bu su dauke su komai ba asalin i'tad da kamar lissafi ne ma'ana ba su dauki alqur'ani komai ba wa ja'aluhu ka anna ayatan lam tunzil alayhi qattun suka maida alqur'ani kaman ba wata aya ba sauka ga manzo sallallahu alaihi wa sallam ba ga qur'ani yana sauka amma ba su dauke shi aya ba an gane ko shine wa ka annahu wa ja'aluhu ka anna ayatan lam tanzil alayhi qattu kamar dai ba a sauka mishi aya ba kwata kwata kana mawdi'an yuta'ajjabu minhu wannan matsayi na wanda nan mawdi asalin shi wuri amma na nufin matsayi na wanda suka dauka wanda abin mamaki ne fa ka annahu qila lahum kamar dai an ce da su ma a'zama inadakum mi am ai mamakin an gane ku inad taurin kanku wa ma ashadda tasmimakum ala kufrikum ai mamakin tasmim dogewarku da nacewarku shine sammama shine wato daura niyya wato dogewa da nacewa ala kufrikum akan kafircinku kidan ba sai an ba su amsa ba a'a an sani cewa in an sabkar da ayoyin suka ce a'a ba a sabkar da su ba ba a bukata a ce musu to ai ga ayoyi na an sabkar tunda su musu dauki cewa an sabkar da qur'ani aya bane to shi yasa sai an kace musu a'a Allah yana batar da wanda su yana shirye da wanda su ba a bukata ma sai an ba su wacce amsa shi yasa ma a cikin suratul ankabut Allah subhanahu wa ta'ala ya musu raddi qarara wa qalu laula unzila alayhi ayatun min rabbih qul awalam wa qalu laula unzila alayhi آيات من ربه الله سبحانه وتعالى ce awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alaihim shin bai ishe su ba an sauka musu an sauka maka littafi wanda ana karanta musu shi ba aya bane an gane ko to dan haka dai soki burutsun su ne suke yi Allah kai mana sani shi yasa amsa sai ta zo daidai da irin yadda ya kamata ma'ana sai a koma mamakin akan abin da suka faɗa ba wai sai an ba su amsa mutum da su ba su ɗauki ƙur'anin aya ba ba sai an tsaya an ɓata lokaci akan su ba shi abin da ake son a ci matsala ta gaba sai matsala ta 502 a cikin littafin asibitul qur'an al-majid wa ajibatu hada muhammad bin abubakar bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in qila idan aka ce kaifal mutabaqa ya za a samu daidaito baina qawlihi ta'ala tsakanin fadar Allah subhanahu wa ta'ala afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat shi Allah subhanahu wa ta'ala shin yanzu wanda yake tsaye akan kowace rai bima kasabat da abin da ta aikata ya sani to sai aka shafi shin wanda a haka yana zaman tuwa kamar tamkar goma kansu sai an ka shafi al-mu'adil wani lokaci sai a faɗi shi wani lokacin ba a faɗa a tsarin larabci amma huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmat rabbih kaga ba a kawo da sun kace a asalin shi kaman huwa laysa kadhalik ana iya shafi mu'adilkin to da aka ce afa man huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat shin yanzu wanda yake tsaye akan kowace rai da abin da ta aikata Allah ya sani sabanin gumakan su kenan yana zaman tuwa kal asnam allati la ta'qilu wa la tanfa wa la tadur suratul ra'd ayat 33 wa qawlihi da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ja'alu lillahi shuraka sun sanya ma Allah wato gumaka abokanin tarayya to ina mutabaka tsakanin wannan an ka shin yanzu wanda yake tsaye akan kowace rayuwa akan abin da ta aikata sai ba a ce komai ba an ka ce kuma sun sanya ma Allah gumaka kenan ya zamu hada wadannan maganganu malam yace kulna zamu ce fihi mahdhufun akwai abin da aka shafe taqdiruhu za a kaddara shi afa man huwa raqibun shin yanzu wanda yake raqibun mai tsaro ala kulli nafsin akan kowace rai salihatin tagari wa talihatin da wanda ma ba tagari ba ai hatta talih shine wanda ba nagari ba salih nagari nafsin rayuwa salihatin ta gari ko ta namiji ko ta mace kowa yana da rai wa salihatin da kuma kowace rai mummuna ko namiji ko mace ko wani yana da rai daga cikin su malam yace to ya alamu ma kasabat Allah ya san abin da ta aikata min khairin wa sharrin na alkhairi da na sharri wa ya'uddu li kullin jazaa wa ya'uddu kuma yana tattali li kullin ga dukkan waɗannan rayukan jaza'a sakamako ko jaza'an sakamako kamar laisa kadhalika shin yana zamantowa tamkar kamar wannan wa huwa sanamu shine wato gumki thumma btada'a sannan Allah ya ci gaba da magana fa qala yace waja'alu lillahi tare da haka kuma sun kasanya ma Allah gumaka bayan sun san gumaka ba sa iya wato yin komai suratul ra'd aya ta 33 mala yace ko kuma yadda za a hada maganganun su tai daidai aw taqdiruhu ko ko abinda za a kaddara afa man huwa bi hadhihi sifa shin wanzu wanda adda wannan sifa ta wanda shine tsaye akan kowace rai daga abinda ta aikata mai tsaro ga dukkan abin da ta aikata lam yuwahiduhu busu kadaita shi ba waja'alu lahu shuraka'a sun ka sanya mishi wato abokanan tarayya aw taqdir wadansu malamai suka ce a'a afa man kana bi hadhihi sifa shin yanzu wanda adda wannan sifa yughfalu yaghfulu an ahli makka shi za a cewa ya gafala daga mutanen makka ya rabkana bai san abin da suke aikatawa ba wa aqwalihim da abin da suke faɗa wa af'alihim da abin da suke aikatawa wa ja'alu lillahi shuraka'a kuma sun sanya wa Allah abokin yin tarayya kenan Allah ya san duk abin da suke faɗa Allah ya san abin da suke aikatawa kenan ba wani abin damuwa bane duk abin da suke yi Allah subhanahu wataala yana kewaye da shi to wannan shine dai abin da waɗansu malamai suka bada amsa kenan ko ya zama to an shafi al-mu'adil ko al-mu'adil ko al-mu'adil abinda malamai suke cewa ko kuma a ce afaman hu bi hadhihi sifa lam yuwahiduhu ko ko afaman afaman kana bi hadhihi sifa yaghfalu an ahli makkah wannan shine amsar da malamai suka ga suka bayar dan saboda ka gane yadda za a wato kaddarawa da wannan ne nake kira zuwa ga ɗaliban ilimi masu son su gane alkur'ani wani lokaci ta fuskar tarjama abu ne wanda zai yi wahala domin irin waɗanda abubuwa da ake cewa an shafe an shafe da wani yare in ba ka zo gaban malami ba za ka iya fahimtar su ba sai ka ce ka nuna malamai sun yi kuskure kaga in littafi ko da larabci ne in littafin da kake bi takaitacce ne bai kawo wannan bayanin ba kuma kai baka fahimta ba kaga sai ka afka cikin barna to idan ga wanda zai ɗaukar littafin da da turanci ne aka yi ba mun ce a littafin turanci ba su da amfani ba tunda an tura manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga dukkan al'ummomi amma mas'aloli na ilimi na fassara waɗansu hadisai ko ayoyi idan suka rikice dole suka koma malamai kada ka yi amfani da kasancewa ka iya faransanci ko french ko english an gane ko ko anglais sai ka yi amfani da su ka ce a kai ka fahimci addini baka bukatar koyon addini a wajen wani wannan babban kuskure ne domin mi domin alkur'ani ya fi karfin a fahimce shi da gundarin lafuzza na larabci su kadai yana da kyau yan uwa su yi hattara da irin wannan a yi kokari ba a hana a yi da'awa gurgurdon abin da aka sani amma in baka san larabcin ba baka san tsarin larabcin ba baka san hadisan ba baka san waɗanda sun ka inganta da inganta ba baka kware ba cikin da'awa kana da'awa da faransanci ko english ka yi hattara kai da baka san larabci ba kai kokarin gano kurakuran malamai ko abin da ya kama da haka don wannan yana daga cikin abin da ya dora da yawa daga cikin ɗalibai cikin hatsari waɗansu daga cikin su ya kamata ka yi da'awa musamman inda babu wani wanda ya san addini sai kai kana iya kai musamman inda ka fi waɗansu wani dan mustawa mai kyau na addini kana iya ka tunatar da su gurgurun sanin ka amma tunkarar waɗanda suka karanta abin da yaren shi ka ce ba su sani ba wannan akwai hasari kwarai da gaske ya kamata ɗaliban ilimi su yi hatara Allah ya muna mai kyau to yan uwa musulmi mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 503 a aya ta 36 a cikin suratul ra'ad duka malaman nan guda biyu sun kawo amma kina cikin littafin da muke ga al'ada dama shi muke farawa tunda duk malamai idan suka kawo ayar to waɗanda muke karanta littafan su guda biyu sai mu fara da wanda muke cikin sa mas'ala ta 503 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in kila idan aka ce kaifa tasala qawluhu ta'ala ya akai fadar Allah subhanahu wata'ala ta hadu da qul inna ma umirtu an a'budu Allah kace sarili ni an umurce ni ne in bauta ma Allah waye umurce shi Allah subhanahu wata'ala an gane ko suratul ra'd aya 36 bima qablahu ya za a hada wannan da abin da ya gabace ta wa huwa qawluhu da fadar Allah subhanahu wata'ala wa huwa qawluhu ta'ala ita ce fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa minal ahzabi man yunkiru ba'da daga cikin kungiyoyi ahzab da ilil hizbu kungiyoyi ko taro na kungiyoyin larabawa an gane ko man yunkiru ba'da akwai wanda yake musun sashen alqur'ani in kai musun sashen alqur'ani ko aya guda ce ka kafirta suratul ra'd aya ta 36 ya za a yi a yi hada da wannan an ce sashe sun kafirce kuma an ka ce an ce an umurce shi ya wuta wa Allah shi kadai to ya za mu haɗa waɗannan maganganun ya zama to kamar jerin magana ya tafi daidai ƙulna za mu ce huwa jawabun lil munkirina shi wannan amsa ce ga masu musu ga alƙur'ani ma'anahu an gane ko ma'anar shi qul inna ma umirtu kace ni an umurce ni fi ma unzila ilayya ga abinda an kai mini wahayi kenan daga wajen Allah bi an a'budallaha in bauta ma Allah wala ushrika bi an a'budallaha wala ushrika bih kuma kada in yi shirka da shi fa inkaruhum li ba'dihi musun sashen alqur'ani inkarul li ibadatillah musu ne ga bauta ma Allah wa tauhidihi da tauhidinsa kaza ajaba bihi zamakhshari imamu zamakhshari mai aqida ta mu'tazila haka ya bada amsa yana da littafi al-kashaf wanda wajen balaga malamai suna amfani da littafin sa amma wajen aqida ana son mutane su yi hattara sannan ibn hajar al-asqalani yayi tahqiqin hadisan da ya kawo al-kafi shaf fi takhrij ahadith al-kashaf ba a dokar littafi a yin amfani da shi haka sagaga dole sai an yi hattara kuma idan an karanta ƙwararrun malamai suna iya gane akwai matsala kinan in ba a karanta littafin ba ya za a yi a san akwai matsala cikinsa balle har a bayyana abin da yake ciki to wannan shi ne don haka dai kenan menene alaƙan musun kafirai sashen alƙur'ani da kuma ibadar Allah sai aka ce a'a idan suka yi musun sashen abin da a cikin alkur'ani to sun yi musun abota ma Allah subhanahu wataala shi kadai shi yasa bai ce ba da yace wa min al-ahzabi man yunkiru ba'da sai marwakon ayi zancen musun da suka yi sai aka kawo zancen ibadar Allah to musun kafirai miye miye alaka shi da umarnin da aka yi manzo sallallahu alaihi wa sallam bauta ma Allah alakar shine idan suka yi musu kamar suna musun abota ma Allah subhanahu wataala shi kadai ne shine alaka tsakankanin su yana da kyau ɗalibin ilimi ya fahimci irin wannan domin kafirai suna kokarin sai an samu kuskure cikin alkur'ani sai su rinka zakulu waɗansu abubuwa waɗanda ba su ba don saboda su afka mutane cikin matsala allah ya muna mai kyau yan uwa musulmi matsalar mu ta gaba za mu dawo ne a cikin littafin daf'u ihamil tirab an ayatul kitab domin shi ma wannan aya ta 36 ya kawo ta a matsala ta 96 yake cewa qauluhu ta'ala fadar allah subhanahu wa ta'ala wallazina atainahumul kitaba waɗanda muka ba su littafi su ne ahalul kitabi kenan yafrahuna bima unzila ilayk suna farin ciki game da abin da muka saukar maka al-aya aya ta 36 a cikin suratul ra'd malam yace hadhihi al-ayatu al-karima wannan aya mai kima mai daraja tadullu tana nuna bi zahiriha da zahirinta ala imani ahlul kitab akan imanin ahlul kitabi tana nuna cewa sun yi imani tunda sun yi farin ciki malam yace li annal faraha domin farin ciki bima unzila ala nabiyyi game da abinda aka saukar mu manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dalilul iman yana nuna mutun yayi imani wa nadhiruha qawluhu ta'ala tamkar irin wannan fadar Allah subhanahu wa ta'ala alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi waɗanda muka ba su littafi suna karanta alqur'ani irin yadda ya cancanta a karanta shi ko mu ce suna karanta littafi irin yadda ya cancanta a ce suna karanta shi ko yatlunahu suna biyayya ga littafin irin yadda ya kamata a yi biyayya zuwa gare shi an gane ko aya ta 121 a cikin suratul baqara malam yace kuma daga cikin ayoyi suke nuna irin wannan cewa ahlul kitabi kamar sun yi imani suna farin ciki kenan wa qawluhu da fadar Allah subhanahu wataala qul aminu bihi aw la tu'minu kace ma mushrikai ku yi imani da alqur'ani ko kuka yi imani nan da an kace ka su yi imani ba ana nufin an hana su yi imani ba nan gace ne ko ku yi imani ko kuka yi imani ba wai ana nufin su je su yi kafirci ba don Allah bai umarni da kafirci ba nan gace ne aka yi musu abinda malam bahaushe ke cewa bakan magana innal ladina utul ilma lalle wadanda an ka ba su ilimi min qablihi gabanin alqur'ani idza yutla alaihim yakhruna lil afqali sujada zamu kai ayar karshe da ke malam bai kawo ta ba saboda malam babban malamin alqur'ani ne tafsiri hafizin alqur'ani ne wani lokacin sai kawo aya a gutsire to idan mutum na karanta littafin wasu abubuwan da aka kawo a gutsire suna bukatar sai an sai an cika su sannan ma'anar aya ta fito malam yana mu'amala ne da mahaddata alqur'ani to almuhimmu da innal ladina utul ilma min qablih wadanda aka basu ilimin littafi kafin alqur'ani idza yutla alaihim zamu kara shi idan ana karanta musu yakhruna lil azqani sujjada suna faduwa akan wato haba su ma'ana kinan su fadi kasa su kai goshin su kasa da fuskar su sujjada suna masu sujjada to dan kaga wannan yaro a cikin ahlul kitabi sun yi imani kuma sun yi farin ciki tunda yin imani da abin zai sa kai farin ciki da shi suratul isra'i wannan aya take aya ta 107 malam yake cewa وقد جاءت آيات akwai waɗansu ayoyi sun zo ta dullu ala khilafi zalika waɗanda ke nuna saɓanin wannan ka kauli ga faɗar Allah subhanahu wa ta'ala lam yakun alladhina ahadu lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi kafirai da sun ka kasance daga cikin ahli alkitabi su kasance ba wal mushrikina mushrikai munfakkina da an ce munfakkina akwai ma'anganu da dama amma asin shi daga fakka shine abu ya budi to in fakka ya an ce fakka shi aka ka bude abu ko ka rarrabe shi shi ake kiran wato mifak wannan abu wanda ake amfani da shi wajen bude karafan mota an gane ko wanda suke cewa ko screwdriver ko kuma wato abin nan tarnavis da sauransu to daga nan aka samu mifak kamar abin da ake amfani da shi wajen bude abu to mun fakki da dai su rarraba akwai ma'anoni daban-daban karkashin wannan mun fakki na mai so ya koma cikin tafsirai daban-daban ya ga wato ma'anarta kana iya diba cikin tafsiri na ibnu jarir at-tabari sannan kuma mutum yana iya duba cikin annukat wal uyun na imam al-mawardi yana iya dubawa kuma cikin tafsiri na wato al-bahrul muhit na abu hayyan at-tauhidi sannan kuma yana iya dubawa cikin ad-durrul masun fi ulumi kitab al-maknun da sauran tafsirai na dan bada misali ne kenan kafirai da mushrikai kafiran ahlul kitabi da mushrikai na laraba ba su kasance ba mun fakki da sura rarrabuwa an gane ko sun rarraba to kaga ila an qala har inda Allah ce innal ladina kafaru min ahlil kitab wanda suka kafirce daga cikin ahlul kitab wal mushrikina da mushrikai fi nari jahannama za su tabbata a cikin wutar jahannama daga aya ta 1 zuwa aya ta 6 a cikin suratul bayyina to kaga an ce an samu waɗanda suka kafirce daga cikin su kinan ko musu farin ciki ba kinan musu farin ciki ba da abinda aka saukar wa bayyana Allah subhanahu wataala ya bayyana fi mawdi'in akhar a wani wuri daban annal kafirina cewa kafirai min ahlil kitabi daga cikin ahlil kitabi aktsaru su suka fi yawa daga cikin mu'minan su وهو قوله شيني فطر الله سبحانه وتعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم دا أهل الكتاب سني إيماني دا شيني الخير غريسو كلمة خير أصلا تترى في ما في الخير اسم التفضيل لا يعني أنت اسم التفضيل shine abin da yake nuna abubuwa sun yi tarayya amma guda ya tsere ma guda in ni ce haza khairun min haza wannan yafi wannan alkhairi kenan sun yi tarayya cikin alkhairi amma wannan yafi wannan in mun ce haza sharrun min haza wannan yafi wannan sharri kenan sun yi tarayya cikin sharri amma wannan ya tsere ma wannan duk da yake malaman lokacin ce ma waɗannan kalmomin an shafe wani abu daga cikin su kalima ta khairun aslinta akhyaru ne kalima ta sharrun kuma asharru ne an gane ko kenan wani lokaci suna amfani da ita to sannan abin da kamata mu fahimta dan an shafe kenan saboda yawan istimali kuma qur'ani yayi amfani da wannan hafukin sharrun da khairun bai amfani da akhyaru ba da asharru to sai an karɓi waɗansu malamai suka ce lakana khairan lahum da ahlul kitabi sun yi imani da yafi alkhairi gare su to idan muka duba ai kishiyar wannan abin babu alkhairi cikin sa domin in busu imani ba kenan sun kafirta shi ko kafirci babu alkhairi a cikin sa to irin wannan sai ɗalibi ilimi ya hattara lahu amana ahlul kitabi da ahlul kitabi sun yi imani da kana khairan lahum shine alkhairi gare su waɗansu kuma suka ce a'a nan kofar tattaunawa ce aka buɗe da suna ganin imanin su imani ne mai kyau to inda za su yi imani da alkur'ani la kana khairan lahum da shine mafi alkhairi gare su shi ko duk mai hankali yana za kuma ka sani abin da yafi alkhairi ba abin da yake da alkhairi ba in dai ga mai alkhairi ga mafi alkhairi mafi alkhairi za a zaba to ala ayyata hal wannan shi dai ne abinda malamai suka yi bayani amma dai abin da fito a fili la kana khairan lahum shine alkhairi gare su cikin alkur'ani da cikin lugha da cikin shari'a da cikin hadisi zaka ga irin wannan yana maimaituwa kuma ana kokarin kawo shubha musamman a wannan zamani da muke ciki wajen tawili irin waɗansu nasoshi a nuna abin ba haka yake ba da haka yan uwa sai sun yi hattara da irin waɗannan tawilance tawilance misali daga wannan cikin kissa ta annabi lut inda yake cewa a cikin suratu hud inda Allah ya ce haula ibanati hunna atharu lakum waɗannan ƴaƴana ne mata hunna atharu kaga da za a bi zahir lafazi a ce su ne suka fi tsarki to kinan kinan liwadi tsarki ne amma saduwa da mace shine mafi tsarki a'a hunna atharu lakum su ne wato masu tsarki gare ku ai hunna tahiratun lakum amma ba wai namiji ba don liwaɗin ko a yi shi da namiji ko a yi shi da mace duka dai liwaɗi ne domin waɗansu suna liwaɗi da mata ko suna liwaɗi da matan suna aure wal iyazu billah dan haka babu zancen halatta wannan ta wannan fuska shi yasa kuma abin da ya kamata mu fahimta ko cikin hadisi zaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisi na Anas wanda yana cikin sunan Abi Dawuda lokacin da an kaje zancen wato abin da ya shafi idi da ya zo ya tambaye su ya iske suna yin idi na yauman sai sai ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tambaye su ma hadani al-yawma sai suka ce kunna nal'abu fi ma bil jahiliya sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce qad abdalakum bihim Allah khaira Allah ya musanya muku da khairan to nan khairan masu alkhairi ba mafi alkhairi ba domin in an ce mafi alkhairi kenan akwai wani idi na jahiliya ko wanda ma aka yi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda za a iya cewa idi ne mai kyau alhali nan khairan yana nufin masu alkhairi domin duk abin da Allah bai yi umarni da shi ba bid'a ba wani alkhairi tare da ita yana da kyau mu san abin da muke faɗa kuma mu tantance ma'anar nassoshi don wani lokacin shubha cikin nassi ne ake son a fito da ita wallahu ta'ala alam to a takaice dai walau amana ahlul kitabi da ahlul kitabi sun yi imani la kana khairan lahum shine alkhairi gare su minhumul mu'minuna daga cikin su akwai wanda suka yi imani wa aktharuhumul fasiqun mafi yawancin su fasikai ne ba su yi imani ba sun kafirta kenan domin an kawo kalma ta fasikanci an yi muqabala da ta imani to nan kafirci ake nufi amma idan ba a yi muqabala da ta kafirci ba to tana idan wantowa fasikanci abinda bai kai kafirci ba suratu ali imran aya ta 110 to da haka mallan ya kawo wannan na dan ya nuna cewa kenan mafi yawancin ahlul kitabi kafirai ne kenan babu zancen su yi farin ciki da abinda Allah subhanahu wataala ya saukar malam yace to wal jawabu amsa annal ayata wannan aya min al amil makhsus tana daga cikin al'am abin da yazo ya hade kowa da kowa amma al makhsus za a kebance shi fa hiya fi khususil mu'minin tana da alaka ne da mu'minnai ta kebancin mu'minnai ne min ahlil kitabi na daga ahlul kitab ka abdullahi bin salam kama abdullahi bin salam wa man aslama min al yahud da wanda yan musulunta daga cikin yahudawa wa kathamanina wa kathamani ne kamar mutum tamanin alladina aslamu waɗanda suka yi imani minan nasara daga cikin nasara almashhurin waɗanda aka ba da labarinsu malam yace kama qala hulmawardi kamar yadda imamul mawardi ya faɗa wa ghairuhu da waninsa a cikin abin nan littafi malam ya mai tahqiqin littafi yace kadiba cikin tafsirul mawardi zaka ga wannan magana sannan kuma kadiba cikin tafsiri na imamul wahidi da kuma imamul sam'ani da imamul zamakhshari sun tafi akan wannan da kuma at-tafsirul wasit na imamul wahidi kuma ai hatar akwai at-tafsirul wasit na sayyid sheikh tantawi sannan akwai tafsirul sam'ani akwai tafsirul zamakhshari akwai tafsiri na ibnu atiya duka duba da zadul masir na ibn al-jawzi ba ibn al-qayyim ba ai hattara sai kuma tafsir al-qurtubi na imam al-qurtubi duk wannan magana sun nuna cewa sashen ahlul kitab da suka yi imani ake nufi kuma an kawo zancen mutum 80 da suka yi imani daga cikin nasara malam yace wa huwa zahirun abu ne wanda yake zahiri wa yadullu alaihi at-tab'id abinda kuma yake nuna wannan at-tab'id kebancewa ko sasantawa domin al-ba'd sashi sai an ce tab'id sasantawa fi qawlihi ta'ala daga wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wa in min ahalil kitabi lalle daga cikin ahalil kitabi za a samu laman wa inna min ahalil kitabi lalle tabbas daga cikin ahalil kitabi za a samu laman yu'minu billah akwai wanda za a samu yayi imani da Allah suratu ali imran ayata 199 wanda nuna ba duk ahalil kitabi suka yi imani ba to wannan shine abin da ake son wato a ce kenan don haka kenan da anka ce atainahumul kitaba alladhina atayna walladhina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilayk ana nufin sashen ahlul kitabi ba dukkan sashen ahlul kitabi ake nufi ba wannan shine abin da malam ya kawo sai amna wa kamin al-amil makhsus kenan amili amma an kebance shi da wadansu ayoyi mai tahqiqin wannan littafi wanda ake kira Ahmad bin Muhammad Muhammad Badawi shi ya kawo wadansu wato ra'ayuka yace wa fiha aqwalun ukhra malam yace mai taqiqin wani littafi akwai wasu maganganu waɗanda ba waɗanda malam ya kawo ba annahum ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam ana nufin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam su ne ake nufin da an ba su littafi kina yan an kai haka nan magana ta riga ta kare babu zancen taksisi an gane ko to yace wa minha aidan akwai wanda suka kawo wani bayani annahum jama'atun min ahli kitabi wata jama'a ce daga ahli kitabi yafrahuna bil qur'an suna yin farin ciki da alkur'ani li tasdiqihi kutubahum wato dan ya gaskata littafan su nan nan farah kenan sai zaman to nan ba ana nufin farin ciki ba suna alfahari da hadda alkur'ani ya gaskata littafin su kenan ba sani ba ko za su yi imani sai su yi irin alfaharin ga wanda Allah subhanahu wata'ala ya hana shi to dan uwa musulmi sai mas'ala ta gaba mas'ala ta 500 da minti 500 da afwan lokaci na kusan karewa ina cewa minti mas'ala ta 504 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah subhanahu wata'ala yace wa qad makara alladhina min qablihim ko ba haka ba waɗanda suka gabaci kafirai na makka kenan sun yi makirci asbata lahum makran Allah ya tabbatar musu da makirci thumma nafahu anhum sai Allah ya kore musu makirci bi qawlihi kuma da fadarsa falillahi almakru jami'a ai duk makirci na Allah ne an gane ko malam yace to ma'anahu ma'anar shi anna makaral makirina dukkan makircin masu makirci makhluqun lahu an gane ko wato halittar sa daga wajen Allah ne wala yasiru illa bi iradatihi ba zai kasance ba sai da izinin Allah fa bi hadhihi jiha ta wannan jiha sihhatu idafati makrihim ilayhi shi yasa aka danganta shi zuwa gare su domin duk abin da za su yi makirci da shi sai in Allah ya so ya kasance yake kasancewa shi yasa aka tabbatar musu da makirci aka kore shi sannan kuma athani na biyu annahu ja'ala makrahum kala makrin Allah ya sanya makircin su kamar ba makirci ba bil idafati ila makrihi idan aka dubi irin makircin Allah domin nasu kamar yadda malam Bahaushe yake cewa in ana babbaka giwa ba a jin karin kusu li'annahu ya'tihim min haythu la ya'lamun domin makircin Allah zai zo musu ta inda ba sa tsammani ba sa sawa tsammani fa ya'tisu makruhum alaihim sai Allah ya juyar da makircin su akan su fa ithbatuhu lahum da Allah ya tabbatar musu da makirci bi i'tibaril kasbi saboda su za su aikata shi wa nafyuhu anhum da Allah ya kore musu shi bi i'tibaril khalqi ta fuska halitta domin Allah shi halicci duk abin da za su makircin da shi kuma inda Allah subhanahu wataala bai so ba da ba zai kasance ba a ƙarshen ayar Allah ce ya alamu ma taksibu kullu nafs Allah ya san duk abinda kowace ne take aikatawa na ƙara wannan din saboda fa'ida wa sayalamu al-kuffaru liman uqbad da da sannu kafirai za su san wanda yake da makoma wato makoma ta gida sannan kuma idan muka duba akwai qira'a wa sayalamu wato kafiru liman uqbad da wanda imamu nafi' da imamu abu ja'far da imam ibn kathir da imam abu amr ibn al'ala sun karanta wasa ya alamul kafiru to kaga waɗannan kira'o'in sau ne ce kamar sun ci karo da juna a nan da an ka ce kuffaru kafirai wasa ya alamul kafiru nan aljinsiya ce ana nufin jinsin kafirai kinan ta shafi duk kafirai liman uqbad dar wa yake da makoma ta gida a'a kowa yana da makoma tsakanin musulmai da kafirai amma na ana nufin liman uqba alhasana ware ne yake da kyakkyawar makoma ta gida domin kafirai suna da gidan aljanna suna da gidan wuta mu'minne suna da gidan aljanna to amma na ana nufin liman uqba da na ana nufin liman uqba wato alhasana ware ne yake da kyakkyawar makoma ta gida shi ne abin da qur'ani yake son ya ce dan kakkace to an ce kafirai za su san wanda yake da gida na makoma to ai su ma suna da makoma na gida ita ce wutar lahira a'a na ana nufin kyakkyawan makoma shine abinda alkur'ani yake son ya ce yan uwa musulmi a ya kamata mu dakanta saboda lokaci ya gabato kuma mun kai karshen suratul ra'ad sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wataala ya kaddara za mu zo mu dora akan inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh